إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu ta'ala ya kaddara haduwar mu a markazu ahadu sunna wal jama'a wanda ke angol karkada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna laraba takwas ga wata na rabi'u thani hijira shekara 439 wanda ya dace da 27 ga wata na 12 shekara da goma sha bakwai. a insha Allah yau kenan za mu yi darasinmu na biyar a cikin littayin alwajiz fi aqidati salaf salih kin takaitaccen littayi wanda yake bayanin aƙida ta magabata na kwarai kuma ta aqidar ahlus sunna wal jamaa a sati da ya gabata muhara bayani kan matsayin ahalus sunna wal jama'a akan mas'ala ta kahurta wani wannan shine mutum ya sani ga irin mas'ala ko aqidar ahalus sunna wal jama'a akan magana ta kahurta wani yau zamu darasi na 25 a wannan littafi insha Allah mun tsaya daidai bayanin aƙidar ahalus sunna wal jama'a ta cewa ba a kawurta wani dalilin zunubi ko mu ce dalilin wani laihi in ba shirka bace kahurci ne karara kuma shi ma bayan bayani ga wanda yake jahili mun zo daidai bayanan aƙidar firƙar dala hanyoyi ko ɗariƙoƙi na ɓata wanda suke wa mutum hukumci in ya kabira su kawurta shi ko ku su ba shi matsayi baina baina baina manzalatai imma aƙida ta khawarij wanda kaya kabira za a ce ma kurin kaka hurta ko aƙida ta almu'tazila masu ganin cewa ba za a ce ma ba kawuri ya ce kana tsakanin matsayi biyu kai ba kahuri ba kai ba musulmi ba amma dukan sun yi ittifaki da khawarij da mu'tazila idan mutum ya mutu yana kabira kurin dan wuta ne kuma ha abada da shi da aqida na kungiyoyi na bata ba na al-sunna ba amma ga bayanin da muke yi aqidar ahlus sunna wal jamaa ba ta kahurta wani dan ya zunubi inda ba shirka bace sai ya ce wa kad haddara nabiyu sallallahu alaihi wasallam an yi kafir ahadun ahadan duna burhan hakika annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi tsoratarwa game da wani akan kawurta wani ba tare da hujja kwakwara ba haka kurin ka jewa mutum kalma ta kahurci قال صلى الله عليه وسلم أيما امرئ قال لأخيه يا كافر فقد باع بها أحدهما إن كان كما قال وإلا رجعت عليه وقال من دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه wannan lafazi makaranta akwai ruwaya da imam muslim ya roto wannan da makaranta ya ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ayu mamir in ƙalli ya kai duk mutumin da ya ce ma ɗan uwan shi mana musulmi ya kafir kai kahuri cin wane kai kahuri ne faƙada ba a biya a haduhuma wannan kalma ba ta haduwa ƙasa ɗayan biyun za ta koma za ta hau ɗayan biyun imma mai hudi imma wanda aka hudi wa kai kahuri ne ya ce in kana ka maƙal da kace wane kai kahuri ne in kawurin ne shi kenan ta zo gidanta ta zo a daidai amma ce wa'illa unwa ba kawurin ba ne kace mai kai kawuri raja'ata alai za ta koma kan mai waɗanta wata ruwa ya ce man da'a rajulan bilkufar duk wanda ya kira wani kai kawuri ka dangana wani kawurci auƙali aduwallah wace wani kai makin Allah ne wale su ka zalika ya ka samu mutumin ba kawurin ba ne ba makin Allah ba ne ba hara alai wannan kalma za ta koma kan mai faɗinta a kashe kunu ta nage kashe wannan ya ce waƙal man da'a rajulan bilkufar duk wanda kenan ya kira wanda kahurci ko ya ce aduwullah mutum ba haka ba ne ba wannan kalma za ta koma kan mai faɗinta وقال هكذا شيء النبي صلى الله عليه وسلم يكي فدوا وانا magana yace la yarmi rajulun rajulan bil fusuq wala yarmi bil kufr illa irtaddat alayhi illam yakun sahibuhu kadhalik wannan ruwaya bukhari ya rututa a ta gabata yace la yarmi rajulun rajulan bil fusuq wani namiji ba je jehi wani ba namijin da fasikanci nan duk ɗaya nan tarji ne akan magana ran jayar da namiji ne akan mace ba da hammace kurin duk wanda zai jehi wani da fasikanci kiran ba wanda zai jehi wani mutum da fasikanci wala rami bil kufur haka ba za ka jenu da kahurci ka ce wani kai fasiki ne ko ka ce wani kai kahuri ne illar taddata alai wannan kalma za ta koma kan mai hudunta in lam yakun sahibuhu kadhalik in shi wanda aka ce ma fasikin ba fasiki bane kai mai wadin kai ne idan mai wadin ba kafiri bane ba kai mai wadin kai ne ruwaya ta gaba yace qal man marama mu'minan bi kufr fa huwa ka qatalihi duk wanda yajehi wani mummuni da kahurci to wannan kalma za ta koma kan wanda ya waɗe ta nan lafazin da ke nan ta yi fauka katalihi marama mu'minan bi kufrin duk wanda ya je wani mummuni da kahurci fauka katali wannan kalma ce wani kahuri ne hukun kaman ka kashe mutum ne kaman ka kashe shi ne kenan ka halitta shi kenan kaman ka halitta shi kenan وقال حكى ده شيء من ذلك يقول لبارن دون رواية دكان بخاري كاتب مسلم بخاري رواية البخاري yace idza qala rajulun li akhi idza qala rajulun li akhi idan mutum yace ma dan uwan shi kenan musulmi ya kafir kai wani kawuri faqad ba'a bihi ahaduhuma wannan kalma ta kawurci daya a cikin biyun zai doke ta in wa jumlace wannan sune hujjoji da ya kawo na hadarin dangana ma wani kahurci haka kura kenan wannan iya karantar da mu da yin hattara akan kahurta mutum haka za mu ga bayani bambancin wani kahuri ne da kaza kahurci ne kuma wanda kamar da muke bayani kullum duk da su bangare guda masu cewa an ce musu kahurai ko mushrikai don suna sallah suna azumi suna zakka suna kawo hujjar labarin Usama ibn Zaid kenan wannan kisa su kawo ta annabi yayi kwada ga Usama ya zaka da la ilaha illallah bayan kalmar shahada ya ce so da yayi dan tsira yace ka kaka zuciye shi bambanci da su wanda suke ruduwa suke turamfai da mas'alar musama wannan bawan Allah ya yi kalma ta imani ba a ga ya wani aiki ba a zahiri da ya warware ta saman zala ce mashi ka tsaga zuciye shi to kai wa a ka kalmar imani kana musulmi sai ka yi aiki karara da ya warware kalmar shahadarka shi ne magana kenan kayan misali izikili ga addini ko ga annabi ko ga qur'ani ko ka yatar da qur'ani ko ka da manzo Allah mu dai wani dai na ko ko wulakantar da qur'ani misali sai qur'ani cikin sai masukan qur'ani sai cikin najasa irin kiran wani Allah karara ka kira dauka dan da iru ka kiran wani Allah kirkiri a hili kaga anan a hili mun ga ka wani abu da ya warware wancan kalmar da kai akwai wancan mai usama kina yanzu ma mutun iya na musulmi a wajenka baka yace mataka baka yabo wani aiki zahiri wanda ya warware wannan iman da shi shi na suka bayani a gaba hatta ma wanda wani abu ana kafurci ne ana ba mutum dan uzuri me yasa rashin bayani wa'azi bai zo ba bai san gaskiyar magana a mai wa'azi bayan wa'azi a mai hukunci kenan dai shi mai kenan akan haka kai mai wadi mai cewa ta kawo wurin ka hankali kuma kai mai cewa na kawo wurin ne kayan ka cewa na kawo wurin ne kai hattara yan uwa kuma bangare na san kware kware kullun karantar wata salafa sai tana ke kware tana muhimmanci yanzu muna magana bambancin a ce ma wani kahuri da kaza kahurci ne kai mai da'awa me zai gyara ka kana kiran mutum zuwa ga misali ka san mai shirka ka dara ka gashi shirka ka ce kai kahuri ka ce wannan abu da wannan kahurci ne kaza kahurci ne kai tsoron Allah ka bari a ka ga sauki me ba da ka ce mai kahuri kaman ka kore shi ne kai tsaye ka ce kai wani ka kawo da kai tsaye amma irin aiki kaza hawa nasi ya zo kahurci ne a kuma banci da gani kinan ne kanka ba wata fa'ida gare ka ce mai kai kaka hutu kai tsaye tun daga nema kake zo ba ba kuna hada bane ba ka bata mai rai shi mai da'awa ba kamuna hada bane kai bane kai baki ne ne ka san bata maka rai bakanta maka rai a nema nake in doka daga cikin duhu a sanin da'awa kenan ana so ne yau suke cikin duhu tsumu tsumu ake so a hudo su shi ne ake mazanin Allah da mudaman biyan su mutum ne a cikin halaka dumu dumu ake so a tsamo shi daga cikin wannan cisa amma shi bai gani da kasan mahaukaci da da likita da likitan shi ya ka haƙuri kuma ka matakin kai gurin ka yance shi ka cece shi na kai su bai gina ka hankali da maganar shi sai ka neman kai dai kurin ka samu lahiya shi ne matsayin mai wa'azi ka ce da wanda yake cikin kahurci yanzu bayan wannan tsoratarwa wanda ya kanta wannan soshin bukhari su duka ruwa ce na bukhari kuma musamman muka ambata sai yake cewa wa ahlus sunnati wal jama'a na yawa da kyau a ji wannan ita ce aqidar salafus salih haka abin yake wani bana ra'ayi kan ra'ayin da zama na daban haka suke makabata na kwarai haka ce aqida su ce mu shigo muke karanta dan mu sani mun ce so dewa mutum zai karan alsuna jama'a amma wajen bangaren aqida ya san da wata aqida idan ta khawarij ko mutazila kashi ka kuma tsoma tsoma cikin akaba kaba amma ne wannan ra'ayi nassi na magabata akan haka suke hatta Allah tabbatar da mu akan haka yace ahlus sunna wal jama'a يفرقون بين الحكم المطلق على أصحاب البدع بالمعصية أو الكفر alisunar jama'a suna bambanta hukumci mutalaki ma'ana akan jewa kahurci imma ga ɗan bida'a ne ya wani sabo imma a ce mai ɗan bida'a a ce ka sabo ko a ce ka kahurci suna bambanta hukumcin a ce kaza kahurci ne ko kaza bida'a ce wa bai da hukum ala shakhsin mu'ayyan bambancin a ce kaza bida'a ce kaza kawurci ne da akan akan tsakanin shi da a ce wane shi muayyan kace wane kai Musa kai Zaid kai kawuri ne akwai bambanci mimman thabat islamu bi yaqin akan mutumin muayyan mutumin da an tabbatar musulmi ne ka tabbatar musulmi ne to ka yanka ce mai wane kawuri ne shi akwai bambanci da aikin da da matsayin shi in wanzu nawa akwai aiki da yawa har a yanzu wanda ake samu cikin ma wasu aƙidar ahlus suna sana yanzu kun bi dace kaga akwai bambanci da kace ga dalcin wani kai dan bid'a ne gangariya da wanda yake shi dan bid'a ce dai da dumudu cikin da yake amma wani kai bid'a wani ake zaka bid'a cewa akwai bambanci da wanda ko shi da rayuwa tsumu tsumu cikin bid'a yake ko wanda iya wata bid'a da wadan tawilin shi ko shi tsaye jiwa abin da wanda yake da shi kun dan bid'a da gangariya amma akwai akwai bambanci shine magana kenan mutumin da an tabbatar musulmi gangariya ƙasa turmamuwa zai bayanin wannan kalmar na mutumin da aka tabbatar ya musulunta a yaƙi na musulmi ne gangariya asali satar mamuwa tun bayani ya shaɗin magana ya ce man sabata islamu bi yaqin fala zul bi shak duk mutumin da aka tabbatar musulmi ne ganga an tabbatar musulmi ne to wannan musuluncin ba zai bushe ba da gare shi ta hanyar kokonto tsammanin kaza ba a tura tsammani ba a tura shakka ba a tura kini da tsammani ba a tura kini ya ce ala daura hadar ka'idatar salafiya sara salafuna salih akan wannan hasken wannan ka'ida ta salafiya ta magabata na kwarai ta cewa wanda da wuri cikin ka'idodinsu cewa wanda musuluncin shi ya tabbata a yaƙinan a sakankanta tabbas to shakka ba ta ɗore ba ta ɗauke hukuncin musulunta shi kan wannan ka'ida mai haske ta salafa sali haka sada salafin sali haka magabata mu na kware suka ta yi akan haka wata mai yanzu biya an gairihim da wannan ka'ida suka bambanta akan sauran ɗariƙoƙi na ɓata fakanu a azaman nas wara'an fi kafir wa'annan magabata na kware sun yi kowa girma wajen tsantsani da tsoron kawurta wani kwarai suna hatara suna kwarai su yi kowa tsantsanin gaugawar kawurtawa damar yiwu wata magana ya ce walen masu ila alibin abi talib radiyallahu an an ahalin na harawan a kufarin hun ƙal min alkufir faru fasu'il a munafiƙuna hun ƙal المنافقون لا يذكرون الله إلا قليلا وأولئك يذكرون الله سباحا ومساء سباحا ومساء وإنما هم إخواننا بغوا علينا الله أكبر wannan shine wa kaida akan hujja wannan magana da kai maka ta yanda magabata suke tsantsanin tsoron kahurta wani haka kuran he ka wata mas'ala sananna a musulunci mas'alar khawarij wannan khawarij sunan harkon ƙungiyoyin bata wajen lokacin da aka samu matsala tsakanin ali radiyallahu anhu da ma'awiya radiyallahu anhu ma wannan matsala ta sa don a wancan zamanin sahabbai an fara guwa wasu shigo cikin musulmancin yan baya sun yi kane kane kuma sun yawa an samu matsala bayan kashe usman bin affan ma'awiya yana sham iya matsayin gwamna an san sham yanki ne mai ƙarfi mai girma mai arziki bangaren hijaz bangaren makar madina an samu kashe usman bin affan bayan sun kashe usman da ya tabbata kan wulakanci gare shi an kai usman an kai ma'awiya iya gwamna an kai mai rigar da jini da jinin usman aka kai mai ta guda mai ta don a kata da abu ma'awiya daga can sham ganin anan mutane masu yawa yan tawaye aka samu masu ƙarfi duka cikin ba sahabi hikim alba ba sabai bane ba amma sun da su suke da yawa kuma sun yi kari sun yi suka zo suka yi juyin mulki mahiyawa musulmi suna makka aikin haji sai sauran sahabbai a madina suka ce usman ne ba a cikin sace doguwa dai bayan suka kashe usman radiyallahu anhu sun yi abin suka na wulakanci to aliyan ba abin zai iya wannan abin sai aka soko da magana yanzu sun kare sun kashe sun kare to yanzu shi ali ya aka zo sun da babu ana so a shugaba wanda zai samu damar jagorancin musulmi gaba daya ana cikin tattauna wannan ya aka so ko da magana ali shugabanci ya sha mai kai dama na rikin shugabanci da shi da shugabanci ya sha mai kai aka dai halifa aka samu halifa ka wannan mutanen kuma suna da ƙarfin gaske ba iyawan su kai tsaye ali ya kasa musu wani abu suna bai sa ma'auya sai nemi cewa maza maza dole in aliyasa imin mu baya dole ka kama wa'anda suka ci usman don shi ma'auya lokacin nan iya daga cikin iyayen usman na kusa wanda yake cikin iyayen haƙƙin neman jinin usman kai haka ne iya da haƙƙin wannan haƙƙin neman neman jin dan wanshi wannan yasa rashin jituwa aka samu tsakanin ma'auya da ali kan neman jinin usman shi ma ali bin yana abu da zamanin wannan takaici bayan da abin da kan aka samu goyon bayan wasu sabai ta sa aisha radi hatta aisha radi anna hita ko bayan ma'auya hita ko bayan ma'auya kan neman jinin usman da wasu sabai da ma su ko bayan muawiya wasu kuma ta tare da ali wannan ya kawo shi ne tarihin farko a musulunci aka samu matsala da aka bane mai tsawon gaske na fitina da aka samu Allah ga wata musu suka wuce to wannan abin da aka yi a cikin an yi kashe kashe an kashe hasa habba an kashe an kashe mutane da yawa a cikin wannan fitina an samu fitina kullum Allah kuma ta huce insha Allah abin da a cikin dai abin da ake cikin tahiya me ka khawarij ana neman sulhu an zo bangaren Ali bangaren Muawiya an zo ayi sulhu yanzu sulhun da aka zo ayi a aje fitina a samu hadin kai to anan cikin abin da kana dai an samu rashin gane juna da wani bai dabare aka samu rabuwa ta Ali da Muawiya aka watsi bayan abin da ya abu ne dai abu a nan ne hawaji suka ce da gaba ɗaya ma suka ce alin ya kahurta shi ma ma'auya ya kahurta saboda a cikin magana tana ka hujja an ce a sa mutum biyu su yanki hukumci abin za su yi wani abin da ya na maganar abu da ya su kawo tawilinsa daban wanda ba shi ba dai abin da kwana su kawo nan dai suka ware suka yi gungu cewa su alin ya ka aurta ma'auya gaba daya su kuma da su maɗin sabiwa babu sabi daya cikinsu amma su kawo sahabbai gaba kuma manyan sahabbai wannan manyan sahabbai irin su ali annabi ya ba ya ba amanar mutum wahayi su ma'auya suka musu tawaye suka aure ne kuma suka halitta jininsu suka yi gungu wajen mutum dubu da dubunnai dubunnai da kanta dubu shida dubu da dubunnai ne masu ba yawa ne kun suka waye suka zama tawaye a dai tura abdullahi bin abbas cikin da tattamna da yake yi abu ne masu yawa gaske ta ilimi ta hujjoji wani mutum dubu uku suka biyo ibn abbas suka tawa suka bar wancan suka gano suka gano kuransu suka komo bangaren ali wannan suka waye wani suka suna na wajen su to wannan karshe da wa'annan su ne a cikin khawarij suka kashe sahabbai suka ci gaba da wannan aqida ta magana halatta jin usman kuma da magana duk wanda ya kabila kun gawuri ne sun suna a cikin khawarij su ne khawarijawa to wa'annan kaga ai sai da geranci kuma sun halitta musulmi to lokacin suka wani gungun suka ware wannan suka hauta suka hauta sun da alkahuri ne ma bai kahuri ne to a lokacin da aka ma ala tambaya wannan kan wani magana wai ka san adalcin magabatan sabai amma a zo wannan mutane masu wannan halin bugun halin wannan sun kawo taka aka ma ala tambaya shine ce wallan masu ila ali radiyallahu anhu an ahli harwan na harwan wurin suka gungu ne shi na harwan kin wurin suka gungu suka tatawaga su an mai tambaya meye matsayin wa'annan mutane kenan kawarish a kufaruhum to su zo kawure ne ali kawure ne ana sa hukunta da musu kawure ne yace min al-kufr faru ai kafirtin suka yi gudu to mugun tawili ne suka yi tawili suka yi wata fa'inta ta kawo musu mu kira shi aka kira mutumin da ya dan tawili na jahilci abu wata fa'inta ce suka yi suka ce kawurci ne akai ya ce ai kawurcin suke gudu domin sun ce muka ware ne sai suka bar mu ko kenan sun muka ware su aje su kenan sun muka wucin sun muka wurta ko suka tawaye ga ali gaba wuya ta kawure ne ya ce a kawurcin suka yi gudu bai ce musu kawure ba amma ta kawurcin suka yi gudu kai wata mugun fahimta ce ya suka ce to bayan yanzu ya ki dangana musu kawure ana so a ja musu hudu ya bi ce musu kawure ba sai ka tambaya a munafiqunahum to munafikai ne ya ce almunafiqun la zikrun la illa billah amuna kai ba sa ambatan Allah he kadan ba sa ambatan Allah su kuma ce ulaik yadhkurun la sabahan wasu askun wayannan yawan har ma cewa sun shahara da yawan karatun Qur'ani har ma an san su wajen karatun Qur'ani daga sifar da karatun karatun kan karatun su da sallah da azumi ibada kun shi ne hadarin addini da ka hadarin barin magabatawa ta kai aiki da ra'ayinka akan ka kamar mutanen kuwa musu shaida suna san suna san addini suna bautar Allah ba musu ba musu shaida amma kurin wata fasara suka ma addinin ta suka ran kansu suka sa amma sahabbai shiga su matsala shiga su matsala wannan mutanen amma akwai san addinin akwai san Allah da bautar Allah amma kuma akan kuskure suke shine hadarin addinin Allah da ka da ra'ayina misali Allah ko da manzon shi ya gama shi da hayyan abokai dole kenan ka ka makaranta ka huta kurin kaka ake da naka yace ai munahukin suka yi gudu kun munahukai kai yace munahukai basu abatan Allah mai yawa su basu abatan Allah dare da rana yace wa inna ma hum ikhwanuna baqaw alaina yace ƴan uwanmu ne hasan hasan sai ƴan uwanmu ne suka yi zalunci akan mu suka ban suka ban tawaye suka ban mutuna wato kaji matsayin su yace anan ƴan uwa har lokacin da ka hanta ka ayan fara yakan su yace mu ba za mu yaƙe su ba in ba suka yaƙe mu ba kuma abu da ake bara na baitul mali na musulmi za mu ba su haka wanda gabaye ne suka dona abin suka turi suka kama ka suna kashewa na suka kashe ma cikin na dan kuma babu ne ya cikin yan zabe kama mata shi ta wuciya su kama mata suka cire ciki suka hudu dan suka kashe tun suka suka kashe suka harka suka suka harka tun da kiran sun kasa da daga naka kuma yake fara suka dan mata suka dan zabe kama mata aka kashe aka tillace aka hudu dan da rashi daren ta kai aka yanka cikin aka kashe uban haka suka fara ta'addanci ga sabbai ga sauran wasu ka tare sa'adi ko ma'auya su na kawarij to wake na yaso gama duk da haka amma ba su ali ya hatara ta kaɗan wajen gaggawa kawurta su don ya ga wani tawilin su ta fahimta suka ba don daga baya akwai abu da aka tabbatar da matsayin su ya ce wannan ruwa ya kharaja hu bai haƙi cikin sunan kubra ya ce fa ahlus sunnati wal jama'a يطلقون القول في التكفير فيقولون من قال كذا أو فعل كذا فهو كافر yace ahlus sunna wal jamaa sukan je ho kalmar kahurci wajen kawo ta mutum ya ce duk wanda ya kaza kahuri ne duk wanda ya ce kaza kahuri ne kaza kahurci ne haka suke wannan basu aminta hau da aikin kaza kahurci ne da gauga wajen kullum a ce kahurci ne ba a ce buwa ne ayyana mutum amma aiki kaza kahurci ne kaza kahurci ne mutum ya ji wasu abin da yake gaji ko ya ce wa inda ma ya ta'allaƙul amur bi shakasul mu'ayyan amma lokacin da wannan kahurcin yake da alaƙa da wani mutum sananne ne a wannan hali allazi qalahu aw fa'ala wane ne yau kalmal wane ya ce kaza ko wane ya aikata kaza anan la yuhakkimuna bi kufrihi talaqan ba sa gaugawar yanke mai kawo cikin tsaye hatta ta jitami fi shurut ya an samu sharaɗa watan tafil anulma ne ya an samu sharaɗan da ya tabbata wannan kalma kafurcin ce kuma da duk abin za a ture mai wani uzurin ya tabbata misali labari ya same shi a wa'azi ya je mishi da'awa ta kai mishi kuma ba da ƙarhi ba ne ba ba da ba rashin kwakucin kuskure bane ba wani abubuwan su ne san zamu ji ba zamu ga mawani ikin da suke hana akwai mutum zai ka huci a cikin kuskure zai ka huci a cikin kalmu a cikin mantuwa akwai mutum zai kana ko bai sani ba ka an ame bayani kenan sai sun bi kaidodi na duk wani sharadi babu shi eh to kan lokacin nan fa inda idan taqumu alayhi alhujjatu allati yukaffir tarikuha a lokacin nan ya tabbatar mai da kahurcin wannan abin da yayi tunda babu wani abun zai hana shi a tunu kawurcin li'anna takafir laysa haqqan li ahad sace domin kawurtar da mutum kace wani kawurci ne ba haƙƙin wani bane ya kuma biya alaman sha wafaka wa kurin kurin kace abin da ka kace wani kai kawuri ne kurin kawurta mazaka na kurin na san zuciya ka da man sanka ko ce ma kai kawuri ne kawai da mutane suke ga kurin kawure ne kiyale su a a ba haƙƙin wani bane ba yanzu ya kawurta mutum lokacin da ya ga dama inda ya ga dama a cikin san zuciya ko ya kawurta bal takafir hukumin shari'in ya ce kawurtawa wani hukumci ne na shari'a ba bane masa ba hukumci na shari'a fa yajib ruju'u fi zalika ila dawabit shari'a da haka yana wajibi ne in za a yi a koma ga ka'idodi da shari'a ta dora kayan akan faman kafarahu Allah ta'ala wa rasuluhu wa qamata alayhi hujja fa huwa kafir duk wanda Allah ya kafarta ko manzon shi ya kawurta shi kuma hujja ta tabbata a kai shi ya san da abin ba wani dalili wani uzuri wani mutumin kawuri ne ko ba kawuri ba ko ba kawuri kawuri ne ba ya kawuri ba ko ka ce mu ne kawuri ne magana kenan kanu ke magana kullum matsala kadan ala suna da yan gargajiya ko yan dariƙa ko yan sauran shirka ne cewa suna hada kun kawurta mu mu ba kawurta mu ai bala'i zan kawurta su sai mutum inda mutum ya san hakikanin kalmar kawuci ni ban na iya kawuta ka kalmar musulmi ne ban na kawuta ka ke da abin kulmata kulmata ko ba kaina tun ni na kawuta wani ba kawuri ba ko kenan ni da abin tausayi ma in har zai kai har musulmi da gaske na ce ma kai kawuri ne ni ne kenan wai mai matsala ni ne mai matsala na ce kai kawuri ne amma kuma kenan in na ce ma kai mummuni ku kada shiga cikin duk mutum cikin shirka a ce wani mummuni ne wani na yi minaka mummuni kada nan ka wurinka kenan abin hakika take a kenan kenan a kan misa kenan mutum in har sun san abin da suke ba shirka ba bida ta bida wani kaza bida suka wani a ce min kaza ina bida in maka bida misa ka tada hankalinka an haɓe suka sun da ce kenan ga mutum iya faɗa shi ma bai da kat shi ma kan shakka yake kuma ya faɗa ce mu shirki ya ce mu kawuri ya faɗa shi ma bai da kat kenan abin da kira mai shi ma iya tsarɗaɗa akan abin da yake yi in haka imani kana sunna kana imani kakka da wurin da cewa kawuri ne mai abin faɗa shi dai bai mai da kawuri bala ce maka wuri ne kenan abin kenan ya buƙatar mutum ya sa abin da yake kurum bayan wannan magana sai ke cewa qala shaykh islam bin taymiya rahimahullahu ta'ala wanda suke suke yawan zargin suke ga abin shi su kuma fuskanci ma abin da ke kantarwa ga magana shi Islam ibn Taymiya kan wannan magana shi Islam ibn Taymiya cikin fatawa ga juz'i na 35 safa ta 165 inda ya magana ka kuma cikin fatawa gani yace faqad yakunu al-fi'l aw al-maqalat kufran wa yutlaq al-qawl bi takfir man qala dhalik fa huwa kafir lakin ash-shakhs al-mu'ayyan الذي قال ذلك القول أو فعل ذلك الفعل لا يحكم بكفره حتى تقوم عليه الحجة التي يكفر تاركها أجي من يسلم ابن تيمية ابن تيمية كي تيوى رحمه الله يكي تيوى فقد يكون الفعل أو المقالة كفرا يكي وانا أيكي قوة كلمة وتمغانا تزمنتو كهرتشي kuma wata kalkaulu da kafira man kada kuma za a jewa kalmar cewa duk wanda wannan kalma kawuri ne amma lakin shakta amma a ce wane makamu sunan wane za a ce aiki kaza kawurci ne duk wanda kaza kawurci ne duk wanda kaza amma mu ce wane lokacin za a za a aiban za a aina wani wane wanda wannan magana alatin kala zarka kaula fa zarka in za a yi abin shahibu za a ce wane ya ce kaza wani ya kata kaza kayan ajiya wa mai kawunci ya ce lahakon mai takafiri ba a gaugawar hukumcin kawun tashi hatta ta kuma alai hujja sai an samu hujja ta tabbata da'awa ta zo an mai bayani ya ce tsari daga baya ba tilata bai yi da manuwa ya yi ta kwan kinan hujja wadda in mutum ya bata zace kawuri ta kwace mai wani kawuri ne wa hada al'amur mutarradun fi nusutul wa'id in ala sunna wani abubuwan suna nan fitik nasoshi na wa'idi na magana kaza ka huci ne kaza bid'a ce kaza sun zo cikin sharoyi cikin kitabu sunna kuma suna nan wajen ahlus jama'a fala yushhadu ala mu'ayyan min ahli qibla bi annahu min ahli nar su ba sa shaida cewa wane kai wane kullun dan wuta ne bisa haka nan su ayyanda wa wani wuta ne li jawaz an la yalhaquhu li fatashat aw yusbut ma ne saboda musamman cewa kai dan wuta ne saboda yakan yi wannan bai akwai wani sharaɗin da bai samu ba misali rashin sanin abin ko ba kan manufa ba ko tilis ya wada rashin samun da awal irin wannan ba wani mani da zai hana ɗauki mai karka wuce sai ya ce mashi da basu cewa ne kudin wuta ne gangariya wa kala aidan haka shi sai ibn taymiya cikin fatawa kin dai ila anan juz'i na 12 safa 146 yace وليس لأحد أن يكفر أحدا من المسلمين وإن أخطأ وغلب حتى تقام عليه الحجة وتبين له الحجة المحجة ومن ثبت إسلامه بيقين لم يذ ذلك عنه بشك بل لا يزول إلا بعد قامة الحجة وذلك الشبه yace وليس لأحد أن يكفر أحدا من المسلمين wani bai da haƙƙin bai da damar kawurta wani daga cikin musulmi wani aka ta wakarata ko da ya yi wani kuskure ya wani ganganci ya kai tsaye hatta tukama alil hujja sai ka tseda mai hujja ta tabbata gare shi an bayyana mai da hujjal wata bayyana mai hajja ya ce domin ya kawo wata kayar da makanta da farko na wa man sabata islamu birkinin wanda musuluncin shi ya tabbata ya musulunta ba ma shakka da musulmi ne lam yazal anhu bishakki da kokonto ba a ɗauke wannan musulunci da gare shi ban la yazulu illa ba al amta hujja za ta kenan bai wannan imanin shi iya nan ba zai gushe ba sai ba an tsaya da mai hujja an ɗauke mai shubaha an bai da kanka ya kiya to kai lokacin nan kalma ya ta haushi ya ce idan kentin da bayan wannan hujjoyi ba duka wannan bayanan gaji wannan bayanan da muka yi na maganar sahabai da ibn taimiyya sauransu ya ce kenan akan haka minar daruri an nufarika bainan nau'i wal ayin fi takfir ken dole dole ne mu bambanta tsakanin nau'i aiki kaza da wani a wajen kahurtawa bambancin aiki kaza kahurci ne hadi kaza kalma kaza kahurci ce da wani yayi kalma kaza ko ya aiki kaza akwai bambanci jiha kurin yin kaza bai matsala da yawa amma aka ce wani nan da yake bukatar hujjoji da bayanai kayan a ce wani kai kaka hun magana kenan yace wal hukum ala sahibi na mu'ayyana bi annaka kenan ka hayin ai hukumci kan me wannan aikin a ce kai kafiri ne qala shaykh islam bin taymiya rahimahullah yace fal muta'awwil al jahil wal ma'zur laysa hukmuhu hukm al mu'anid wanda yake aka mai wani tawili bai gane an wata fasara ayar ko na da bayani aka ko iya wani uzuri dai na rashin na aikata wani aikin na kafirci ba ɗaya ba suke da mu'anid mutumin da yake da gangan an kame bayani ya ji wa'azin tarai wani fajir nake fajiri ne sanin bambanci kuma wanzu kama akwai abu da yawa don kuma kamka bayani na take da yawa na haɗari cikin ɗarikokin su gasar zanna mai ya kamata zuwa kakuci na ɗauwa wani ashi mabi da yawa kudin shi abu da yawa bai san shi kuma kudin shi dai kun ga zake bai sauna abu mai sansu ba amma wanda ke jagoran ayar sani aka mun mace da wani shi ya san abin da ke ciki kuma kan haka ya kira don kuma shi mabiyi ne bai sani ba ne na za ka ame bayani a gane mai gaskiya sai ka gabi dinna maka wani manya dubu da aka wani mutane suka bi ba su gane gaskiya ai da mutane da yawa sun yadda ya ce an kada a cikin mun dubu dubu da kai ma ke yi da kaji wa'azi ina tun wani ya ya dari ka wata cikin dari gona ana ga kaman dan gungun mutum da mai zaki kasan ya kowa zaki cikin zaki ne ne ce ka huce da ku muta gurin da ka wuta da gaggawa ana kaman da amma cewa wallahi shi wa'azin dan gungu ya ji iya kawon ɗariƙa cewa lalata kasa barci cewa lalata barci bai ce wallahi kasa barci ƙarshe dai kurin barin ɗariƙa yi kaga mai adama kake nan shi yarda ce bai tsammanin haka ne yanzu kwanan nan wani cikin ƙabilin wannan ya kira ne iya kallon shiri na amma bai san ba a ƙidata sai ya aiko min whatsapp cewa wane malam ya ce an gudu abin wasu na kace ina wata musa ake gudawa ta kasa saki han qur'ani an ji qur'ani tana kewaye tana kewayawa an ga qur'ani sai ta kewaye mata hawa ana mata ana mata ana mata dan ta wajen cin abin ta han qur'ani ta kiya ko sai ce malam wannan musa ta dan izala dan izala kawuri makiyin annabi malam wannan musa ma ta yi shi ya ce ya ce shi bi zai ya gida ta ba ta yi ɗin ya zala wani yake magarukar da ya zala na ce da ke dole min bayani sai na ce ɗan uwana na mida mai abin na ce wannan kalma da kake hodi ga ‘yan izala ka ji da kunnanka ka ji wani abu da suke na kahurci to kai hankali wannan labarinsu wani ne maƙirinsu yake faɗin wannan labari a kansu shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya kahurta wani shine in ma kai kai da kahurin kai wannan hadisi na kamishi kenan kuma Allah ya ce gobe kiyama zai ma tambaya kan tunaninka da hankalinka ga ga ga musu ina sama da basar ko na kamin kamin ayat ina sama da basar ko alkulu laka kana an musaula ta Allah ce da jinka da ganinka tunaninka gobe kiyama zai ma tambaya kai yanzu ka zo ka ce eh zalaka kafire ne an gobe kiyama Allah tsaye da ka ka kawo hujja ta sun yi kafurci da zai mai wani na suka mashi ta an jima ya ce malam wallahi ya ce na fahimci maganarka abin yabon tsoro cikin wallahi ya ce bin ji ba bakin su ya ce wallahi ya ce amma ya ce malam ala saka malam alheri ya ce wallahi ya ce shi ne hudu ka gaya min gaskiya ya ce malam ka gaya min gaskiya muci na fahimta wallahi da zama zama buki na billahi gobe zai shirya ka to kaga wannan shi kaga doka ke gaske ne kaga wannan kace bala kace ka wuri kun shi kaga kare shi kaga kauta kaga matsala ce to akwai mutane da yawa yarda suke da abin da ake gaya musu ke suna buƙatar bayani idan ka ga haka sun gano da kansu ya zama abu abakan tahiya suke yi bisa muhimmancin kenan kullum a ce an wa kaza ne wajen magabata wallahi abu ne mai kyau ka bi wani kaide da yawa an sa mai shubaha an mai ƙarya jiki gaskiya ne bai tsamana kuma an mai ƙarya ya ga malami ne bai tsamana ƙarya kuma shi ƙarya ce ke haka da yawa haka ayin wanda dai ba magana magana magana aljannu ne suka cewa wa anna zananna allan taqula al-insu rijin allah kazaba aljannu kan suka tabbata suka yarda da mutum Allah ta suka su bi tsammanin mutum ko aljani zai iya dangana ma Allah ƙarya shi da kiran suka yarda akwai ana iya bin wannan Allah suka yarda na abubuwan kenan mutum mutum ma haka ne da yawa suna bin bata yarda da wanda suke bi jagoran nasu a wajen su ga abin da ga wasu haka ne amma ka samu ne masa bayanin gaskiya ya su gane shi muhimmancin bayani ai bayani Allah ta nufi sai ya ce kenan muna magana ibn taymiya yace bal qad ja'ala Allah li kulli shay'in qadara Allah sanya komai gurgudan abu shi kenan komai da matsayin shi bayan magana kenan akwai mamancin mutumin da yake jahili ne amma tawili da mutumin da gangamu ne kurin fajiri ne ba zambanci yace wa qala aidan haka ibn taymiya ke cewa wa idha urifa hadha fatakfir muayyan min haula al juhal wa amsalihim بحيث يحكم عليه بأنه مال كفار لا يجوز alƙidam alai illa ba da an taƙum al'adin hujjata risaliya ya ce don haka wanda duk ma cikin maganin ibn taimiyya ga da shi bayan da ke taƙida salaf ya ce idan muka san da wannan bayani ya ce kenan kawurta wani mu'ayyan cikin waɗannan jahilai da makamantansu ta yanda za mu su kuma ce kahure ne wanda kai kahure ne ce bai halitta kai tsaye sai bayan an tsaye da mutum hujja ta risalanci ta manzanci التي يبين بها لهم أنه مخالف للرسل أما بيان أبو كذا da kake wa ka saba wa manzannin Allah ka saba manzan Allah amin wannan bayanin gaba daya wayan kanat maqalatuhum hadhihi la rabb annahu ka ko da kalmar da ka wuce ce ta mai bayani wannan kalmar zaka fa eh ta saba wa abinda manzan Allah ke ta saba ma Qur'ani wannan sun da bayani to kan wa hadha kalamu fi jami' takfir mu'ayyanin to wannan bayanin haka yake duk kahuri in zaka ce wani kahuri ne to ka bar matakayan kayan kawuntar shi sai mu koma nassin kenan ba mu karkanta shari yanzu nan muna karkashin sharhin na ahalus sunna wal jama'a suna raba hukunci tsakanin wani da aikin kuran da a ce wani kai kawo da a ce aiki kaza ka hurce ne mutumin ya ce da aka tabbatar da musulunta shi da yaƙi ne sadarat anu bid'atan min al-bid'i bi annahu asin aw fasiqin aw kafir kenan suna bambanta mutumin da mai man sabata islamu bi mutumin da aka tabbatar ya musulunta a tabbace ba wani shakka sadarat anhu bid'atun min al bid'i he aka samu wata bid'a daga cikin bid'o'i daga wajen shi kai tsaye mu ce asin ne ko fasiki ne ko kahuri ne kai fala yuhakki fala yuhakkimuna fala yahkumuna alayhi bidhalik hatta yubayyana lahu lahu al haqq ba a bisa mai hukumcin kawuri ne sai an bayyana mai da gaskiya wannan kuma wa zalika bi qamatil hujjati wa izalatil shubha a tsaida mai hujja da gusan mai da dutu shubha wa hadha fil ashiya al khafiya la fil umur al zahira amma wannan bayanin tsaida mutum hujja da kaza cikin al'amuran wanda ke ba kowa ba zai gano sarkakiyar abinda ba kowa ba ke ganowa mana abin da yake zahiri irin sallah ce ƙarya ce azumi kaza misali irin wannan ثم هم لا يكفرون معين إلا إذا تحققت فيه شروط وانتفعت المواني هكا باسا كاورتا واني سيبا أن تبتت الشرط نا كاورتا شن لدى أبو نزي أحانا أدورا مي وانا كاورتن سنت بتكم لا تكاورين شين أكيد أهل السنة والجماعة سيكا وتروايا كده علاقة بيانهم na gaugawa yanke ma wani hukunci ya karuwa da abu dawud ya rutu ana bi hurairah radiyallahu anhu qal sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul kana rajulani fi bani isra'il mutaakhayayn فكان احدهما يذنب والاخر مجتهد في العباده dan ake cewa wasu abu ruwa yake cewa naji manzon sallallahu alaihi wasallam iya cewa naji manzon sallallahu alaihi wasallam iya cewa كان رجلان في بني إسرائيل متأخيين wasu mutane guda biyu mazaje guda biyu cikin banu isra'il kina da gabata ne wannan abu ɗan uwan ju kowa kenan na mutaakhire ne kowa ya dauki dan wanda zama dan uwa ba dan uwa bane ba na na jini amma na dauke ka dan uwa na kamar dan uwa na kai ga dan uwanka shi wannan ɗan wanda ka akwai takara na ta soyayya kurum sai kamar ɗan uwan juna fa kana haduma yuzlim abukan ɗan uwan na na alaka daya mai zinihi ne iya banna shi wal akhar mujtahidun fil ibada daya kuma kware ibada ibada ma kware mutum da ku kare ibada kuma ba kai ne guda biyu ɗan wani guda biyu fakana la yazal al mujtahid yara al akhar ala dam kullun shi wannan mai kokarin ibada abid mai ibada sai daga yawan ganin abokin shi a cikin zinihi fayakul akasir wane ka bari abin nan ka bari abin ya mai nasiya ka bari abin da yawa gajiya yi fawaje da huyoman aladam ranar da ya ga wani ɗan wana shi a kan zilihin da yake mai nasiya iyaka in shi ranar sai ya gaji sai ya hau faƙalar akasir wane ka hata abin nan gaji shi kuma saban allah ƙal khallini wa rabbi abu ista alayya raqiba yace ka bar ni ni da ubangiji na ban ruwanka an aiko ka kai gadi na ka kula da akida wanka da ni na ta daga kabarin mu daya shamala kabarin mu daya kai ya ba kabarin ba kabarin mu daya ba amma akwai ina umarni ina da haƙƙi ban nasiya yace ka bar ni da ubangiji na ka aiko ka da ka kula da ni ko da bishaman ka daga nan to anan ne shi wannan mai wa'azi ya zahi ya gashi sai ce wallahi hada rantsuwa wallahi la ya gafiru lahulak abu la da kulkan lahul janna shi kama ɗaya biyu hudu ya ce na rantsi da allah allah bai gawata maka ko ka cewa na rantsi da allah allah bai saka aljanna kaga ya zahi gajiya yawa allah yawa wannan wanda abin da ya gabata annabi ki ba labari wa'ina bakai ɗanwa guda biyu faƙubi da arwahuhuma Allah sai ɗauki ransu gaba ɗaya da ran mai saƙon Allah da ran mai wa'azi mutumin kirki mai ibada fashtama'a inda rubin alamin sai suka haɗe a wajen ubangijin halittu gaba ɗaya Allah gama su na laifin almasha abinda Allah sauke yi faƙalar li hadar mujtahid sai Allah ya ce ma wannan mai ƙoƙari mai ibada nuna abin da ya tsakanin wasu bayi na Allah tsakaninsa da Allah shi ko annabi Allah ya kyau shi labari ke ba mu labari abin da ya kana nuna abin da ya shayi wahayi sai Allah ya ce ma wannan mai ƙoƙari mai ibada abin da yake laihin shi yanke ta muna magana ka ce kaza kuro an ƙare wannan shi ne ke kuma Allah sai Allah ya ce ma wannan mai ƙoƙari da ya zahi Allah ce mishi kunta bi aliman a kunta alama fiye da kadira kai ka san ni ka san abin da yake tare da ni ba wana ne ko kai kake da iko abin da yake hannuna ka ce bana yi ba ka ce bana bada ba sai ban sa aljanna bana gawartawa kai kake abin hannun kake ka san abin da yake tare da ni Allah mai faɗa kan haka وقال للمذنب النبي الله يتي مذنب وقال للمذنب يتي مليه اذهب فادخل الجنه برحمتي kai je ka shiga aljanna da ramata Allah abinda soke kai kuma qali da aka aka ce mana shi wannan dayan izhabu bihi ila nar ku kai shi wuta don Allah da ya zai mai ta kuba don ba shi ba ba ka wuce don mun san ka'ida ai ka wuce yake da wama kai da Allah mai ya kawo tallahi magana kenan nan kun mai karantarwa ce wai ba ko a hadarin ka yanke hukunci kan Allah shi ne magana kuwa shi na karantarwa hadarin ka yanke dukan wannan abin ne Allah ya haka don tsoratarwa ko annabi wannan labarin tsoratarwa shiga tsakanin bawa da Allah shi bai da gabata in ba ka huci ba kai hata mutum ka huci sai ce an ka mutu baka ce ka yanke ta ko ka huci mutum ki yayi mutu ba baka yanzu wata wannan kacin mutum mutum ya yanzu ka wannan kai kudin wutar na abada ko kawuri ne yawa tuba ko ka wuri ne ba ka ce wani kai dan wuta ne kullum kai tsaye a an ka mutu aka gashi ga wuta an ka mutu dan gwamnati kana hujja kan haka nan ko amma ka ce kai dan wuta ne kullum wani ko Allah bai maka hawara ko ka wuri ne ba ka wani haka nan wannan laihin kawurta cewa Allah bai kaza shi da Allah hushi kan haka ya kama wannan bawan da laihin kuma ya tabbatar da shi Allah ba shi ga lamarin shi magana kenan ba shi ga lamarin ka bawa kuna mace nasin kwana ga bata Allah ya ga zai ba shirka ba ga wanda ya so kira Allah abin da ya so ke yi ba bitan me saka kaza haka Allah ya kare shi ba shi ga lamarin shi shine hadarin da kullum alsa wani masu suke bayanin hadarin mutum kai gaugawal in dai mutum ba ka huce mutar shi ba kaga ce wani kurin an dan wuta ne an kare wani abin laifi ne don ka shiga wani lamarin Allah shi ala taliban shawo ka sani sai su ce iya cikin mashiyar Allah a harsun jama'a wani iya cikin mai mashiyar Allah abin da Allah ya sau da shi daga mun ga lalle ya mutuwa mun mara kyau ya ji muku cikawa amma mu ce dan wuta ne aka hana mu kuma yin haka laifi ne a wajen Allah dalilin wannan laifi sa Allah ya sa wannan wuta duk da mai ibada ne amma ya shiga lamarin Allah laifi da shi ma yi Allah sai ya haima wancan kai in ya yi maka kai kwanci gashi wuta duk da mun san uba ce ba da wama wuta tun da akwai imani ne shi ne da jinka wannan ruwaya a wannan wurin ala abu horera radiyallahu anhu wallazi nafsi bi yadi la takallama bi kalimatin aw baqat dunya wa akhirata wa akhirata yace wannan ba abu horera yake cewa na rantse da wanda raina ki hannun shi wannan bawa ya yi magana da wata kalma wata dirimiyar da dunashin da lahirar shi ta ata miliyon lahira wannan kalmar da ya ta cewa na rantsi da Allah Allah bai gauta maka wannan ba naka bane ba hada rantsuwa da Allah to ana ga Allah ga maka sai ya ce wa ahlus sunnati wal jamaa ahlus sunna wal jamaa yace kama alimna sabiqan أنهم كانوا أعظم الناس ورعا في باب التكفير أهل السنة والجماعة كما عندما كساني أبن دي قباتا سيكوا girmama wajen girman tsantsani a wajen baban kafurtawa ne wajen kafurtawa wa bayyanu khuturatul iqdama ala dhalik duna dalilin wa burhan kuma sun yi bayanin hadarin ka yi ƙoƙarin gabata ka yi ƙoƙarin tunkarar wannan aikin kawurtawa ne ba tare ba da dalili da wata hujja ƙwaƙwara a hannunka kurin daga tsammanin ka za ka yanki ta lakin na hadal wara lam yamna'ahum min al-hukm bil kufr ala man thabata fi haqqi al-kufr bi shurutihi ash-shar'iyya ولم يترددوا في تكفير من كفره الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم suka ce duk da haka duk da sun wannan bayanin kashe da hadarin gaugawa ta kawurtawa ne amma duk da haka ya ce lakin na hada wannan tsantsani nasu lam yamna'ahum min al-hukm bil kufr bai hana su duk da tsantsanin wannan amma tsantsanin su bai hana su hukunci da kafirci alaman sabata fi haqqil kufr wanda kafircin ya tabbata kanshi nan ba su wani gauga ba su tsantsanin a ce kawurin ne amma bi shuruɗi a shari'a suna kawuta shi da sharaɗi a shari'ance a shi ma'anin ba sa mai rangome a kan kawurta shi wanda hukumci ya tabbata da sharaɗi sun tabbata kawurin ne a nan ba sa wani shakkar kawuta da shi ya ce wala mai taraddadu fi takafir man kafar wala ta'ala rasulu kuma ba sa kokonto ba sa ɗarɗar wajen kafurtar da wanda Allah ya kafurta da manzon shi li'annan nususa shar'iyya dallat ala jawaz takfir man kama amalan aw qawlan mukaffira domin nasoshi na shari'a sun tabbatar da halicin kahurta wanda ya wani aiki daga cikin ayyuka ko ya wata magana daga cikin maganganu masu kahurtarwa imma magana mai kahurtarwa ko aiki mai kahurtarwa bal ja'alu takfir kafir min usulihim fi taqad har ma iya daga cikin aqida tushen asra jama'a suna wajen kahurtar da iya cikin ma kaida ta aqida dole wanda yake kawurin kace mai kafurin ne ina tabbata kawurin ne iya cikin ma yarda da kaza kahurci ne kuma duna sa wannan hujjojin akai shi aka tabbata dole kai da kahuri ne kaka shakka kan gautar shi in dai an tabbata mai da hujja dole ka tabbatar da shi ma kawurin ne kenan kawuta da kawuri iya cikin tushen aqida su in dai hujjojin sun tabbata na kafirtar da mutumin amma haka suna bugun haka da kace kun kaza kawuci ne haka cikin abu kun shi ake magana kan shi wa hakamu bi kufri man lam yukaffir al kafir har ma suka yi hukuncin wanda bai kawurta ba kafiri me kenan duk wanda hujjoji suka tabbata kawuri ne ba dalilin komi dole kai ka da kawuri ne amma ka shiga jama'a kai ka shiga layin shi ka gane magana kenan aure shukku fi kubri ko kai shakkar ka aurta shi bayan kuma hujjoji sun tabbata a gare shi na ba wata shubha ya kiya ya doge kan abin wannan to kai ma dole ka ce wani kawuri ne amma ka wadi kai ma ta shahika kaji abin kenan ya bukatar dai hattara yace wal kufur naqidul iman kawurci yasa kina shi mana kishi da kawur kishin imani ne li'anna al kufra fi lisan shar' kufran domin kawurci a harshe na shari'a kawurci iri biyu ne kawurci a harshen shari'a kawurci iri biyu ne yace إذ يرد الكفر في النصوص مرادا به أحيانا الكفر المخرج من عن الملة وأحيانا يراد به الكفر غير مخرج عن الملة yace da dama wani lokaci kawurci zai zo a nasoshi a wannan wurin kawurci ne ana nihin kawurci aiki na kawurci ko kalmar kawurci tana hudda mutum daga musulunci kai tsaye kamar yarda wani lokaci wa ayanan yuradu bihi al-kufr ghayr mukhrij al-milla wani lokaci kalma ce ta kawurci za ta zo ta hau kalman wuri amma kawurcin ba mai hudda mutum ba daga cikin musulunci a amma sunan kawurcin zai kama nasoci shari'a da hadisi kan magana insha Allah yace wa zalik anna lil kufr shu'ban kama anna lil iman shu'ba yace me ka haka ce saboda kawurci shi ma hawa hawa ne mataki-mataki ne matakahurci kamar yadda yake imani shi ma hawa-hawa ne akwai ƙololuwa akwai tsaka akwai ƙasa ƙarshe hawa shi ma kahurcin hawa-hawa ne wa kamar annal imanin ƙaunin wa amal fa kazalikar kufuru ƙaunin wa amal kamar yadda yake imani magana ce da aiki aiki da, da magana su suke ba da imani haka shi ma kahurci akwai kahurcin magana akwai kahurcin aiki والمعاصي والذنوب كلها من شعب الكفر su kuma saban Allah da zunubai dukansu suna daga cikin matakaiya ko hawa-hawa na kahurci suna cikin kenan kashin kahurci kai ne suna daga cikin kenan kashe-kashen kahurci akwai saban Allah wanda kai kamar karinta akwai saban Allah ne bai kai karinta amma ba laihi ne kenan shi ma saban Allah da zunubai su ma suna daga cikin dangoji ko kashe-kashen kahurci kama anna ta'ata kullaha min shu'abil iman kama yanda yake su ma dawoyin da'a biyayya ga Allah ita ma tana daga cikin dangogi na imani ko haka saban Allah shi ma akwai dangogi shi ma da mugin kafirci ne da haka yana abin iya buƙatar a wani mataki ne suna abin matakin mataki ne akwai matakin za a saba Allah a kahurta akwai na saba ma Allah ba kahurta ba kabira akwai saki haka dai abin yake ciki kin shi yasa suke magana kenan dan kalmar kahurci ta zo kayan ajewa ta tana bukatar a hatara a yi bincike yan wa'ana gane ya kamata mu tsaya a shi ne yan wa'ida ta arsuna jama'a kenan Allah kai wanda sun gaba insha Allah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته